الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwanan wata 29 ga watan Rabi'ul Awwal shekara 1447 hijira ta manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine da yake da 22 ga watan tara shekara 2025 shekara miladiya dan uwa zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na sifatus salah wallafar ash-shaykh Muhammad Salih al-Utsaimin alaihi rahmatullah watan sati da ya gabata idan ba a manta ba malin yana mana bayani game da zikirai da ake karantawa a cikin ruku'u bayan mun ji cikakke siffa ta ruku'un yanzu malin ya tsallako ya fara bayani game da abin da ya kamata masallaci ya karanta idan ya yi ruku'unsa malin ya kawo mana zikiri na farko shine subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim wanda muka ce za ka iya cewa subhana rabbiyal azim ko subhana rabbiyal azim wa bihamdihi dukkanin su ruwayi ruwaya ingantu sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malai ce yadifu al-musalli ila dhalika ma warada 'an an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fi dhalika masallaci zai goya ko zai ƙara da abin da ya tabbata ya zo daga manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daga cikin zikirai da zai faɗa idan ya yi rukunsa sai ma ya fi zalika daga cikin irin waɗannan zikirai da mai sallah zai karanta lokacin da ya ruku'u bayan wancan da muka ji a baya akwai wannan Allah ya ce tukarrar za a yi maimaita za a yi ta maimaita wannan zikirin shine subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li sarki ya tabbatan maka ya ubangijinmu tare da godiya a gare ka Allah ka gafarta mu shine abin da kake cewa sarki ya tabbatar maka ya Allah subhanahu wata'ala wanda kai ne ubangijinmu tare da godiya a gare ka Allah gafarta mu to ana so kai ta maimaita wannan kai ta maimaita shi gurgudan yadda limami zai gama ya dagu kai ma sai ka dagu idan kuma kai kadai ne babu laifi ka maimaita shi sau adadi sau uku sau biyar bakwai mai da ya gabata a ɗaya zikirin da ya gabata قالت روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت إمام البخاري يا فتد حديثي دغور مؤمنين أنا عائشة الله كرمت إردا تشي كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي إرادة أمن تذكار تبت أغريش يا كسنتي يقول في ركوعه وسجوده ينا فآ أذكر ركوع سا دكما سجد سا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي shine wannan zikirin da muka ambata yanzu wannan hadisi yan uwa Imam Bukhari ya fitar da shi a cikin Kitabul Adhan babu du'a fi ruku'i hadisi mai lamba ta 794 wa fi riwayatin wata riwaya yukfiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi dan Aisha Allah kara mata da take cewa annabi yana yawaita yana yawaita fadar da maimaita wannan zikiri a cikin ruku'insa da cikin sujjadarsa yan kuwa yadda ruwaya take a cikin sahih bukhari shine na Aisha take cewa a tunda Allah subhanahu wataala ya saukarwa da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suratul nasr إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا Allah maɗaukakin sarki ce da annabinsa idan a taimakon Allah maɗaukakin sarki ya zo maka da kuma buɗinsa kaga mutane suna ta shiga addinin Allah jama'a jama'a kungiya kungiya sai Allah subhanahu wataala ce fasabbih bihamdi rabbika idan kaga haka to kai tasbihi tare da godiya ga ubangijinka wastaghfirhu sannan ka nemi gafararsa innahu kana tawwaba lalle Allah madaukakin sarki shine mai karbar tuba lokacin da Allah madaukakin sarki yayin manzon sa wannan umarni sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ɗauki wannan umarnin sai ya markaɗa shi sai ya mai da shi tasbihin da yake karantawa a cikin rukuninsa shine shine da faɗinsa fasabbih bihamdi rabbika kaga subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika haka ne aiko wastaghfirhu allahumma ighfirli ba shikenan ba to haka tace sai tace ya ta'awwalul qur'ana yana kokarin fassar alqur'ani ya sa shi a cikin aikinsa sallallahu alaihi wasallam to tunda wannan aya ta sauka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare sai ya kasance abin da yake maimaitawa a cikin ruku'insa da sujjadarsa shine wannan tasbih sai ya kasance shi ya fa faɗa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika اللهم اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي saboda haka yan uwa abu ne mai kyau a duk lokacin da kai ruku'u ko sujjada sai ka rike wannan zikiri da kyau ka rinka yawan maimaita shi a cikin ruku'inka da sujjadarka zikiri na gaba malai ce tukarrar subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruhi subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruhi daga cikin azkar da suka tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantawa a cikin ruku'insa shine wannan zikiri yakan ce subuhun ai anta subuhun ma'ana siga ce ta mubalaga kai ka kai matuƙa wajen tsarkaka ya ubangiji quddusin ka kai matuƙa wajen tsaftata da kalmar at-tasbihu da kalmar at-taqdis duk abin da suke nufi shine tsarkakewa a tsarkake Allah subhanahu wata'ala an kulli ma la yaliqu bi jalalihi wa 'azmatihi daga dukkan abin da bai dace da girman Allah subhanahu wata'ala ba da buwayarsa a tsarkake Allah madaukakin sarki daga gare shi to shine kalmar abin da tasbihi yake nufi shine abin da kalmar taqdis yake nufi to idan ka ce subuhun ya ubangiji kai ne tsarkakakke quddusun tsaftatacce ga dukkanin abin da ake jingina maka shi dukkanin abin da ake hada ka da shi dukkan abin da ake gaya maka ya ubangiji wanda bai dace da girman ka ba da buwayarka ina fata an fahimta yawa to wannan shine abin da kake cewa siga ce ta mubalaga ka kai matuƙa wajen tsarkake Allah subhanahu wataala to annabi idan ya ruku sa ɗaya daga cikin abin da yake faɗa yake ce subuhun kai tsarkakakke ne ya ubangiji quddusun tsaftatacce ne kai rabbul malaikati ubangijin mala'iku gaba ɗayansu war ruhu kuma ubangijin mala'ika jibrilu mala'iku gaba ɗayansu da kuma mala'ika jibril an keɓance mala'ika jibril ne domin girmamawa da mutuntawa da nuna girmansa da darajarsa amma shi ma yana cikin mala'iku aiko in aka ce almala'ikatu mala'ika jibril ya shiga ciki to amma sai aka keɓe shi aka zaro shi daga cikinsu don a nuna shi na musamman ne a cikinsu eh saboda shi ne shugaban mala'iku gaba ɗaya rawa muslimun an aisha radiyallahu anha malai ce ba muslim ya fitar da hadisi daga uwar muminai na aisha Allah kara mata yarda tace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul hakika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana cewa fi ruku'ihi wa sujudihi a cikin ruku'in sa da sujjadarsa yan uwa kaga wannan shi ma ana karanta shi a cikin ruku'i da sujjada kamar yadda wanda ya gabata subhanakallahumma wa bihamdika shi ma ana karanta shi a cikin ruku'i da sujjada ina fata fahimta yan uwa yakan ce سبوح قدوس رب الملائكة والروح وانا حديث كما يتبقى الإمام مسلم يفتر دشي أتكين كتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود babin da yake bayani akan abin da ake faɗa a ruku'u da sujjada hadisi mai lamba ta 487 sai ma yake subuhun abin da ake nufi da subuhu huwa Allah shi ne Allah madaukakin sarki ma'ana shi Allah madaukakin sarki ya tsarkaka wani haza naqulu shi sa muke cewa subuhun shi subuhun khabar ne li mubtada li mubtada mahzuf khabar ne na mubtada wanda aka shafi ma'ana asali akwai mutadansa shi subuhun khabar ne naka ce khabar shine abinda kake bada labari da shi akwai a kalmar da zaka fara bude zancanka da shi sannan ka bada labari da shi to shi wannan labarin ne fara zuwa sai kasance an shafe abinda aka bude jimlar da shi to me jimlar da za a bude da shi shine an shafe ta sai ka kaddara ta me kaddara me kaddarawa ta shine huwallahu ina fata an fahimta huwallahu subuhun هو الله أي شيء مبتدا ده إنك شيء سبوم سيك شيء خبر لمبتدا معلوم تقديره هو الله شيء كذا إن فتام فهمت يوا بالي سوى التقدير أنت يا ربنا سبوح قدوس رب الملائكة قد رجع شيء لك أنت يا ربنا أنت يا ربنا كي يا أبنجد مو كاثر كاكا كاثر تتا أبنجد ملائكو لكم ملائكة جبريل سبالي سوى الروح abinda ake nufi da arruhu jibril kama qala azza wa jalla shine malaika jibril alaihi salam kamar yadda Allah subhanahu wataala ya kiraye shi da suna arruhu a gurare da dama a cikin alqur'ani yace nazala bihi arruhul amin nazala bihi arruhul amin wanda ya sauka da alqur'ani bihi adh-dhamiru huna yarju ila alqur'an wanda ya sauka da alqur'ani wane ne shine arruhul amin ruhun nan amintacce shine malaika jibril وقال عز وجل هكذا الله ممكن سركيتي يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمونكم إلا من أذن له الرحمن كما وقال سوابا الله يوم يقوم الروح رانر دا ملائكة جبريل زي آية والملائكة دا دكان ملائكة الله ممكن سركي كنت نعم أنفق ملائكة أما تأتذاروش أكفار أنبت السبب لجرمان تدرجة سأوزن الله سبحانه وتعالى ranar da mala'ika jibril zai tsaya a gaban Allah da sauran mala'iku saffan sun yi sahu sahu la ya takallamu na ba wanda ya isa ya magana a wannan lokacin duk girman mala'iku duk matsayinsu duk kasancewarsu ba sa saban Allah maɗaukin sarki ba sa yin abin da Allah ba ya so kwata kwata ba kamar mu ba amma ran tashin kiyama rana ce da ta wuce duk tunanin mai tunani ta wuce hankalin mai hankali hatta mala'iku su tsawa za ta yi su tsam su sau su nisu saurari umarnin Allah maɗaukin sarki la ya takallamuna ba wanda ya isa yi magana da mutane da aljanu da mala'iku kowa yayi am Allah ya ce illa man azina lahu rahman sai wanda Allah ya masa izini sannan zai magana wa qala sawaban sannan idan ma zai faɗa zai faɗa abin da yake daidai ne bai sai faɗa abin da yake ba haka Allah ya sa mu dace a wancan rana kalma arru a cikin alqur'ani yan uwa tana zuwa da ma'anoni da yawa ba ko da yaushe ne idan ka ga arru tana nufin mala'ikar jibril ba ma'anoninta da yawa a cikin alqur'ani wani lokaci tana zuwa da ma'anar rai rai wanda yake cikin jiki wanda yake cikin jikin mutum wa yas'alunaka anir ruhi sai Allah ya ce me qulir ruhu min amri rabbi fa wa ma utitum min al-ilmi illa qalila kaga ana ruhu me yake nufi rai kenan yas'alunaka suna tambaye ka anir ruhi game da ar-ruhu me ruhi ya ruhi yake sai Allah madaukakin sarki ce qulir ruhu kace musu shi ruhi yana ɗaya daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki yake banci kansa da ilimi da shi ul ruhu min amir rabbi ruhi yana cikin al'amarin ubangiji na da yake bance shi babu wanda ya san rai inda rai yake sai Allah ya ce fa ma utitum min al-ilmi illa qalila duk abin da aka ba ku na ilimi ba ba ku ba sai dan kadan duk ilimin mutanen duniya gaba ɗaya da tattara shi dan kadan Allah ya dan kuncilo ya dan balgato ya ba mu duka da mai ilimi da yawa da wanda yake da kaɗan da wanda yake da na boko da wanda yake da na duka wa ba uti tun da ilimi ne illa qalila haka nan kalmar arruh wani lokaci tana zuwa kan da ma'anar taimako an-nusrat wa tamkin kamar faɗin Allah madaukakin sarki wa ayyadahum bi ruhin minhu wa ayyadahum bi ruhin minhu Allah madaukakin sarki ya karfafe su da taimako ba da mala'ika jibril ba da taimako daga gare shi taimako na musamman haka na kalma aro ta kan zo da ma'ana wani lokaci qur'ani shi ma ya zo a bana aya وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك أوحينا إليك كما هكا ني مكي وهي انت زوا غري كمي مكي مكي وهي مي مكي مكي وهي انت روحا القرآن من من من أمرنا دغ دغ عمرنا kalmar ruhu takan zo lokaci da ma'anar rahama la tai asumin rauhin lahi arrau a nan wajen yana nufin bi kada ku ɗeba tsamani daga rahamar Allah maɗaukakin sarki almuhim da yan uwa kalmar ruhi ba tana zuwa ne kadai da ma'anar mala'ika jibril ba kada duk inda ka ganta ka ɗauka ka ɗauka mala'ika jibril ake nufi zaka ɗauki fassara da ba daidai ba Allah maɗaukakin sarki ya samu dace malai sai addu'a ta gaba daga cikin addu'o'in da annabi yakan karanta a cikin ruku'u ma rawahu muslim abinda imam muslim ya rawaito an ali ibn radiyallahu anhu daga sahabi ali dan abi talib Allah ya kara masa yarda annahu sallallahu alaihi wa sallam kana idza raka'a annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi ya kasance idan ya ruku'u qala yakan ce allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu خشاع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي yawa wannan addu'a ita ma annabi kan karanta ta a cikin ruku ita ma sai ka haddace ta da kyau dan kai ruku wani lokacin da ka karantawa abinda annabi yake cewa shine sallallahu alaihi wa sallam Allahumma ya ubangiji laka raka'atu a gare ka ne nayi ruku'i na duka shi sa ba a duka wa kowa da niyyar gaisuwa ko bauta sai Allah madaukakin sarki ina fata an fahimta Allah kadai madaukakin sarki idan za ka gaishe shi ake dukawa shi sa annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi hana yana dukawa kowa saboda matsayin ne da Allah madaukakin sarki yace da wani sahabi da zan umarci wani yayi wani sujjada to da namiji zan da mace zan umarta ta yi mace ta yi mace sujjada amma sujjada matsayi ne nawa na Allah madaukakin sarki sauraka ba a duka kowa sai Allah madaukakin sarki da niyyar gaisuwa a fahimta da niyyar gaisuwa wa bika amantu kuma da kai ne ya ubangiji na imani wa laka aslamtu gare ka na miƙa wuya gaba daya aslamtu shine miƙa wuya gaba daya ai daga na aka samu ma'anar musulunci al-islam ai musulunci abin da yake nufi yan uwa ba kawai ba abin da musulunci yake nufi wai lafiya ko zaman lafiya ba a'a al-islam shine miƙa wuya ka ɗauki kanka ka cokan ka bayar ga Allah maɗaukin sarki sai abin da Allah maɗaukin sarki ga dama za ka ɗan uwa wannan shine musulunci kamar yadda suke fassara ta wai islam mean peace wannan kuskure ne ba peace yake nufi ba istislam miƙa wuya saranda ka ba da kanka gaba ɗaya ga Allah subhanahu wataala shine dan musulunci wani lokaci akwai peace wani lokaci kuma akwai rashin peace idan mutum ya zo da rashin peace sai sai a masa shiru a'a musulunci bai da wulakanci da reni ba amma dai akwai peace duk inda kake neman zaman lafiya za a zauna lafiya da kai haka addinin musulunci yake ya zauna lafiya da arna ya zauna lafiya da yahudawa da kiristoci duka annabi ya zauna lafiya da su amma lokacin da suka yi kwari su afka musulunci ba sai musulunci ya hannu ya ce peace peace so haka a daina fassar kalmar al-islamu da me da peace abin da yake nufi shine miƙa wuya al-islam yawa to shine walaka aslamtu gare ka nake miƙa wuya khasha'a laka sam'i jina ya kaskanta a gare ka ya ubangiji na mai da shi a gare ka wa basari da kuma ganina shi ma ya kaskanta a gare ka wa muhi da bargon jikina gaba daya wa azmi da kasusuwan jikina dukkanin su sun kaskanta a gare ka ya ubangiji sun ba da kai bori ya hau ga umarninka ya ubangiji wa asabi da jijiyoyina gaba daya dukkaninsa gaba daya kowanne sun duka ne suna jiran umarninka Allah subhanahu wata'ala ka yi hudu subhanahu wata'ala ita ma addu'ar annabi yana yakan faɗe ta yan uwa ita ma sai hakuri a haddace ta addu'a ta gaba sai abu na kuma ne sai yusiru fi ruku'u min as-sana'i wa min ta'zimi Allah 'azza wa jalla annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan yawaita yaban Allah maɗaukakin sarki da girmama Allah subhanahu wata'ala a cikin rukunsa babban abin da annabi ya fi mai da hankali idan ya rukuni shine azzara Allah maɗaukakin sarki girmama Allah maɗaukakin sarki yayi ta kawo lafazan da suke nuna girma ga Allah maɗaukakin sarki ka kalli lafazan da muka fara daga ta farko zuwa yanzu zuwa wannan za ga duk lafazan da suke nuna suke kunsan ma'anar girmamawa wa Allah subhanahu wata'ala kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa fi ma sahha anhu cikin abin da ya inganta daga gare shi sallallahu alaihi wasallam yace ala ku saurara harfu tambayi wa inni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajidan annabi yace ni manzon Allah an hane an hana ni na karanta alqur'ani lokacin da nayi ruku'u ko lokacin da nayi sujjada kaga saban Allah ne kana cikin ruku'u karanta alqur'ani wa ba daidai bane idan kai ruku'i ba a karanta alqur'ani idan kai sujjada ba a karanta alqur'ani yan uwa dan karanta alqur'ani babu kyau ne a'a dan ba gurbin sa bane ba mahallin sa bane dan uwa fahimta da kyau daga wannan zaka gane addinin musulunci komai akwai inda ya ajiye shi in baka fahimci wannan ba shine sai ka ranka yin kwado sai ka dauko wannan ka sashi a wajen in aka ce maka kaza babu kyau sai ka ce in aka ce maka kada kai kaza sai ka ce to kaza din ne babu kyau a'a ba kaza ne babu kyau ba yin sa a lokaci kaza shine babu kyau ina ba ta an gane saboda haka kai karanta alqur'ani a cikin ruku'u kai kuskure ka karanta alqur'ani a cikin sujjada kai kuskure shikenan sai wani ya tashi ka iwo ce la ilaha illallah ga wani ya ta karanta qur'ani babu kyau an fahimta kaga ya juya abin ne ya juya abin ne amma abin da kace shine karanta alqur'ani a cikin sujjada ko ruku'u babu kyau to shine abin da ya kamata mu fahimta duk inda addinin musulunci ya tsaye da kai na kake tsayawa kada ka ƙara wani abin da ba a ce ka ƙara ba kada ka rage abin da kuma yake akwai shi wannan idan kai haka ka zo da abin da yake sabo a cikin addini annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ce fa amma ruku'u amma kaga ruku'u idan ka yi ta fa azimu fihi rabb azza wa jalla kai ta girmama Allah madaukakin sarki a cikin ruku'in haka annabi ya faɗa idan kai ruku'u sai kai ta kawo lafiza da suka tabbata ga annabi wanda suke nuni ga girmama Allah madaukakin sarki wa amma sujudu amma kaga sujada fajtahidu fi du'a ita kuma idan kai sujada abin da ake so shine sai ka dage kai ta addu'a ana so kai ta addu'a a cikin sujada kai ta roƙon Allah madaukakin sarki bukatunka na duniya da na lahira ka roƙa wa kanka ka roƙa wa ƴaƴanka ka roƙa wa iyayenka ka roƙa wa duniya da duniyar musulunci gaba ɗaya sujjada ƴan uwa yana ɗaya daga cikin gurare mafi tsada da bai kamata a ce bawa yana sakaci da sojan addu'a ba bai kamata ba Allah subhanahu wataala ya ce wasjud waqtari wasjud kai sujjada ya rasulullah waqtari ka ƙaran kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki saboda ka duk lokacin da kai sujjada nemo bukatunka ka shigar insha Allah ta'ala Allah zai amsa maka sai annabi ce fa qaminu ay yustajaba lakum idan kai addu'a a cikin sujjada annabi ce ya kusata kai ya dace ay yustajaba lakum a amsa muku wannan addu'a da kai a cikin sujjada inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kan kai sujjada ka dage da addu'a ba a sakaci gurin aka ka karba addu'a na'am na'am eh gaskiya ne za a iya karantawa yace idan aka yi sujada kamar akwai ayoyin alqur'ani amma kuma tana kunshe da addu'a aya alqur'ani ce amma kuma ta dau ma'anar addu'a rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ba addu'a bace ba aya alqur'ani bace ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب بقرآني بتي أما بأدعاء بتي ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين من اماما ما قراني بني بايه بتي تدون يا هلك اهل تفكرنا daniyar addu'a ba dinan kan alqur'ani ba shi yasa wasu malaman suka ce idan ka tashi karanta ba wai sai ka tuna sai ka ce Allahumma rabbana kaga dai ka canza abin da ka canza abin da yake daga ainihin ma yadda alqur'ani yazo da shi ko ka ce Allahumma rabbana atina fid dunya hasana kaga ba kai ne ka tsako alqur'ani ba Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ina fata an fahimta amma an kai wancan din ma kawai kace rabbana atina fid dunya babu kuma yayi kai ne da niyyar ne karanta alqur'ani ko addu'a shikenan kawai babu ne zaka yi duk rabbana in take cikin alqur'ani inda ta kunshi addu'a sai zaka yi akiyaye rabbana ba kawai sai addu'a addu'a da ake karantawa ba haka bane akwai rabbana ajillana rabbana ajillana qissana kaba da wani hisab wannan kafirai suke ga annabi cewa ya ubangiji a gaggauto mana da rabon mana azaba tun daga duniya kabarana kabarana alkiyama to kazo kana kana kana kana kana tarabbanon alqur'ani ka ce rabbana ajillana ni dai banda ni gaskiya ka gama ko tarabana ba sai ka sai kasance ka san ma'anar rabbana da kake karantawa eh kaga in ka ce rabbana atina ita wannan rabbana atina annabi yana yawan karanta ta yana yawan mimita ta a cikin addu'o'i yana karanta ta sosai a cikin sujjadar yana yin sallallahu alaihi wasallam saboda ka ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar kai shiru duk wani alkhairin duniya da na lahira babu wanda baka roƙa ba duk alherin da ka sani a duniya duka wanda ka she so da wanda wanda ka sani da wanda baka sani ba ka roƙe shi haka duk alkhairin da yake lahira shi ma ka roƙa rabbana atina fid dunya hasana Allah duk wani mai kyau ka bani shi a duniya me baka roƙa ba wa fil akhirati hasana a lahira ma duk wani abu mai kyau ya ubangiji ka bani shi me baka roƙa ba shikenan kawai shi sa annabi tira da amince tsara tabbata a gare shi zawo ya ma ya fi nacewa dunkulallen addu'o'i da suke dauke suke kunshe da dunkulallen ma'ana eh ba sai annabi bai fiye kada da addu'a ba ka da wahala ka ji an rawaito addu'a da annabi ke cewa Allah ka bani mota Allah ka bani gida Allah ka bani kaza da Allah akwai da wahala dunkulallen addu'o'i annabi yake dunkulallen اللهم إني أسألك من كل خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المسأل عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله دون الخير ده النبي تبرك الله كبانش دون الشر ده النبي تبرك الله كاريش الله كاري ده الله بيبك رقبا to ka dauki irin waɗannan dunkulalan addu'o'in karin yayi shikenan eh karin kai amma galibi ma wasu malamai suka ce ga mutum ya ta abin nan din na fadawa da yawa babu laifi babu laifi amma wani lokaci za ga mutum ya shiga cikin abin da bai kamata ba wani sahabi ya ji dan sai na addu'a to ya ubangiji Allah ka bani aljanna da benayenta da bishiyoyin cikin ta da ayyukan itatuwan cikin ta da kaza din ne a cikin sabuwa sai kai wannan ai ta'addanci ne a cikin addu'a idan ka roki aljanna ai ka roki duk abin da yake cikin ta ba shikenan ba Allah ka bani aljanna me baka roka ba a ciki garin cikin nawaye bishiyoyin jiki nawaye matan jiki da Allah ya duk nawaye ne kana kawai Allahumma inni as'aluka aljannata wa ma qarraba ilayha min qawlin addu'ar manzon Allah ke sallallahu alaihi wasallam wa a'udhu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal wallahi dukka hadi abuwa ya ubangiji ka bani aljanna da duk abin da zai kusanta ni ga aljanna na magana ko na aiki Allah kai min tsari da wuta da dukkan abin da zai kusanta ni da wuta na magana ko na aiki dan Allah bai baka me baka roƙa ba me baka nemi tsari ba shikenan Allah ya sa mu dace saboda ka babu laifi sai mutum ya amfani da rabbana malaiti ya kusata amsa maka ay yustajaba lakum idza da'awtum Allah ta'ala fi hali sujudi ai ya kusata amsa muku idan kuka roki Allah madaukakin sarki a cikin halin sujjada bale ce wala yaqra'u al-qur'an hala ruku'ihi masallaci ba zai karanta al-qur'ani a lokacin da ya ruku'i ba rawahu muslim muslim min hadith ibn abbas radiyallahu anhuma imam muslim ya fitar da hadisi daga sahabi abdullah ibn abbas Allah ya kara masa yarda anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala hakika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ala ku saurara wa inni nuhitu al-qur'an aqra al-qur'ana hakika an hana ni da na karanta al-qur'ani raki'an lokacin da ya ruku'u aw sajidan ko lokacin da ne sujjada fa amma ruku'u amma kaga ruku'u fa azibu fihi rabb ka girmama Allah madaukakin sarki a cikin sa wa amma sujudu amma kaga sujjada fa jatahidu fi du'a ka dage ka nace da du'a a cikin ta fa qaminun ayu sajaba lakum ai ya kamata ya kusanta Allah madaukakin sarki amsa muku addu'o'i ko Allah madaukakin sarki ya samu dace a wannan sati mun yi magana akan sifatu ruku yadda za a yi ruku to ɗaya daga cikin kuwa yake tambaya ta cewa idan mutum ya ruku ina zai kalla ina ya kamata idan sai kasance to sai naga abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske idan mutum ya yi ruku zaka ga ba za idan ka daga kanka kana kallon gaban ka yadda muka ce za a ta baya bayan ka zai kwanta ne idan kuma ka karkato kana kallon kafar ka bayan ka zai yi kasa shi ba ina ya kamata ka kalla inda kai ruku ka miƙar da bayan ka inda goshin ka yake za ga nan za ka rinka kallo ina fata fahimta wannan ko an ce maka kalla ko ba ce ba in ka kai wani abu to wani abu kake daban kalla kalla kake sai daga kai zaka kalli gefe ko kalli gefe amma an ka tsaye da kanka yadda yake aka ce ka miƙar da kanka yadda bayan ka yake a miƙe haka kanka zai kasance a miƙe to kanka ina zai kasance kenan za ka ganshi a sai inda zaka ɗora gushin to ala kanan zaka kalla tare da cewa ba nasi ne kararrai fito yace idan kai ruku idan kai ruku kallo je kaza ba amma idan kai rukubun kai akan kanka za ka gane ina ya kamata ka kalla shine inda goshin ka zai inda goshin ka zai tafi Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda ka baka faɗi dai yan uwa Allah ya ba mu ladan gaba daya na wa alaikum salam na a akwai ruwayi wasu suna zuwa da wasu ƙarurruka rawayi ne ba ɗaya ba biyu wata ruwa za ta zo iya na inda makaranta wata kuma ta fito da ƙari to shi na mana bai kawo ƙarin ba babu laifi idan ka dace ƙarin ka ƙara in ka duba na mana ai misali yake kawo mana ba yanzu misali addu'a da makaranta mun karanta min asama wata ne tana gaba ko za mu karanta ita ma doguwa ce amma malam ba gaba ɗaya ke kawo mana ya kawo mana ɓangare idan za ka iya karanta sauran gaba ɗaya ka dace ka yafi in kuma iya ka tsaya shi kenan duk ya yi insha Allah ta'ala malam ya sauƙaƙe maka abin ne kawai Allah ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba daya ko tsuri ko dukkan harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mana sallallahu alaihi wa sallam ala